أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yan uwa barkamu da Allah subhanahu ta'ala ya nuna muna wannan lokaci kuma ya nuna muna wannan rana wanda shine darasin mu na mako mako da muke gabatarwa wato na ran talata kenan wannan shine darasin mu insha Allah ta'ala wanda yake wato na karshe kenan dada sauran karatuttuka na muqama insha Allah an same su za a rike kai su sai a rage nauyi sai a rinka tura su a can cikin wato halaka sai dai mun gaya muku wancan lokacin da aka yi karatu akwai gaugawa saboda wannan lokaci waɗansu 'yan uwa ne guda hudu ne na ganin da aka fara karatu tare da su zuwa guda biyar mun so mu sauke musu mukama har Allah ya sa darasin ya kai haka an gane ko na yawuwa to bayan sallah kuma idan ruwa suka ja da baya sai a tada karatu ba tsari ba tsaye da karatu za mu yi ba amma wani lokacin akwai ruwa sai an yi hakuri ruwa sun ja da baya saboda ka hankalta ma waɗanda ba su da abin hawa ko kuma waɗanda suke nisa mun gane ko yawuwa kuma ina zan yin balaguro mafi yawanci ba nan nike ina yin sallah babba ne a gida saboda a samu can cikin vacants a gabatar da karatuttuka wajen ya mai ya samu karatu tun da bana mamuna tunanin tana yiwa sai mun leƙa waɗansu wurare kidan sai an je kamar jihar tawa muna tunanin haka insha Allah mara ima muna tunanin akai ziyara har ma zandar in Allah ba da iko muna tunanin za a kai ziyara insha Allah a je a gabatar da karatuttuka ga 'yan uwa tun da su wannan lokaci kawai za su iya samu don ba haka ba eh inda Allah ya kaddara insha Allah Allah ya taimake mu to sai mu shiga ina za a tashi mukama ta 40 da nawa ce 42 ko to safha ta 469 haka ne ni haka da yake a wajina taba da take hannuna to mu je kiran to ya ce wa an shada sai ya yi waƙe mulhizan yana mai yin wato kacici-kacici fi zufri ko? a zufri ne ko? yawwa aka yi hwa aka yi hwa ake cima a zufri wannan kenan an gani ko? aka yi fa ake cima ta ko? eh farci to farcin gaba ɗaya ne eh aka yi fa ita ce a zufri aka yi fa farce isbu yake isbo kwarci unmula nan dan yatsa an gane ko zufur kuma nan a wai kamar asalin maganar kuwa mai yankan farce ai ba farce yake yanke ba alarma ya hankaci ana yanke farauta alarma an yi banda salamu alaikum mu yi magana ta gaskiya ko a tsaya to to wannan fa ɗan yatsa yatsa ko? eh shi wanda mai sunan shi farci eh to wannan haɗe dina eh eh daidai na unmula almuhimmu kun san lughat ne akwai wani marubuci na ƙasar lubnan ana kiran shi ibrahimul yaziji ya ma rubuta mukamma yana ganin yana da littafi kan duk wani abu na larabci ya sunan sheki littafi ne mai muhimmanci na mata sunan littafin kowanne abu a larabci da sunansa da kukansa kun ga yanzu mu an ka ce kare na kuka mutum na kuka to da larabci ai ba haka bane to sai ya ce maka kukan kare kaza ake cewa kukan kura kaza kukan kaza kaza ibrahimul yaziji ake kiransa to almuhimmu da mun dai fahimci abin da ake son a ce to shikenan az-zufur wato harce kenan ko akaifa shi kuma al-zafr samu sai ka yi hattara zafr samu an gane ko zafr shi kuma aka yi fa in an kai mata dhamma ya kuma aka yi fa an ka kuma zafr ya kuma samu ba kun san samu ba na samu wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'di an aghfarakum alaihim ina fata an fahimci ni samun galaba to kuma samu ba wai dole sai galaba ba ina fata an fahimci mun ji wannan ko al-zifru kuma babu shi a larabci ni dai mun san shi ba sha'ir ya ce to abu zai ya ce wa marhubu shaba marhubu abin tsoro daga arrahabu ne shine tsoro wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ko turhibuna bihi aw taqra'a to marhubu shaba abin tsoro ne wato ana tsoron ashaba wato kaifinsa ashaba shine alhaddu kaifi an gane ko ko ka ce gefensa amma dai kaifi ya kamata a ce ko mu ce bakinsa ina fata an fahimci ashaba shine kaifi shine alhaddu ko an gane ko ko gefen abu namin namin kamar mai yawan karuwa ne yana karuwa yana haɓaka yana daɗuwa daga namani yanmu shine abu ya karu to ismul fa'il sai a ce namin an gane ko eh ba wanda ya kwana ba shi wancan na'imin na'im wani ɗalibin ilimin zai yanka namin sai ce kayan da na'imun na an kamanci an kasa namin to shi wannan wanda ake tsoron gefensa wa ma yar'a wala yashrab wa ma yar'a shi baya kiyo shine ra'a wangar ko yar'a baya kiyo wala yashrabu kuma baya sha na fata an fahimci gashi yana karuwa wai inda hikimar take in an ce abu yana karuwa ai galibi yana mi in dai mai rai ne yana ci yana sha to gashi yana haɓaka kuma amma baya kiyo kuma bi baya sha yar'a daga wato ar-ri'aya ne ko ar-ra'i ko ba haka ba eh wallazi akhrajal mar'a kulu war'au an'amakum yurafi al-ashri duna an-nahri fasma wasfahu wa'jab yura ana ganin shi fil ashri a goma wadda sun ka ce ashrul awakhir ake nufi saboda hadithi na ummu salama na manzo sallallahu alaihi wa sallam ko cikin sahih muslim idan zilhijja ya kama wanda yake da niyyar yin layya ko ba haka ba an ce aika da yimi to shikenan to kira yura fil ashir saboda a wannan lokacin ba a cire shi ina fata an fice ni saboda tsarin lada tunda malamai sun ce wannan hani ne na karahiya ba na haramci ba kenan in ka aikata ba a cewa ka aikata zunubi sai dai ka rage maka lada mun fahimci wannan na'am yura fil ashri ana ganin shi a cikin ashir an gane ko waɗansu kuma daga cikin malamai su ce yura ana ganin shi fil ashri a cikin ƴaƴan yatsu guda goma tunda ayi nan gana waɗanda su ma ashirin ne ko sifa ce to duk abin da zai iya zamantowa goma in yadda ce kawai sai a ɗora shi shi yasa ku yi hattara tafsirin alƙur'ani da hadisai in sifa ta zo wani lokacin malamai sai sun yi saɓani mai yawa sabanin kuma ba wai an so bane a'a yaren na ga ɗauka haka nan domin an ka kawo sifa komi na iya shiga ciki don abin da zai iya ɗauka wannan sai zamanto zai iya shiga ciki ba san ko mu fahimta ba mun ji wannan yawwa sifat wajen bidayatu suwar wan nazi'ati gharqa ko was sama'i dhatil buruj wal yawm al maw'ud maw'ud kin wasu ce kaza wasu kaza saboda kullun akwai alƙawarin da Allah ya yi in an ce kiyama ce Allah ya yi alƙawarin kiyama za ta sai sai ta shiga ciki wani yawmul maw'udi an ka ce a ranar arfa ce alkawali ne duk shekara za a yi wannan abin maw'ud kaza duka da sai ya ɗauki sifa don haka in ka ga malamai su yi safari irin wannan saboda sifa ce kai hattara mu bai ci wannan tau ya ce to fasma wasfahu dunan nahri kina ana ganin shi goma kafin yanka kafin ranar yanka yawman nahri ne sai an ka ce dunan nahri in kuma kace dunan nahri kafin kirji tunda in an ce ya tsugo mu ne kenan sai zonto kafin kirji ana ganin shi ina fata an fahimci ni kamar yadda wadansu suka fassara fasma wasfahu ka saurari yadda za a sifanta maka shi wa ajab kai mamaki dama yana daga cikin al-asalibul adabiyya al-wasf ko ba ka nan bane kuma ko dirasa sai a ce dirasa wasfiyya tahliliyya ko ko naqdiyya ko ta'siliyya tatbiqiyya duk in ba gane wannan ba sai ka sha wahala wajen karatu domin guda in ka ɗauka sai zamanto zai baka damar kai karatu mai yawa ya ce to sun mata kharaza sai ya zabura an gane ko ko kuma ta kharaza sai ya irin kallon nan ta kharuzal ifriti irin kallon nan na ihiritu mutane wacce ihiritu ko babban aljanni qala ifritun min aljinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamika inni alayhi laqawiyyun amin jami'in sha al-afarit ko ba haka ba arba'in ne babba ne daga cikin aljannu nan da an kace ya kallo aljannu to waye ga lokacin da aljannu suke kallo ina fata an fahimci ni to galibi dai kamar a ce mutumin da ya kalli mutane na juya idanunsa idan suna juyawa haka ina fata an fahimta shine takharuz al afariti wa an shada sai waƙe mulgizan yana mai yin wato abin nan kacici kacici fi taqatil kibriti taqa shine asalin taqa shine iko rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih to amma yanzu sai ana amfani da shi ga duk abin da yake da karfi sosai shi yasa kamar yanzu ilimi na samun makamashi ana kiran shi ilmu taqa energy energy asalin energy alkuwa ne amma alkuwar tayyariya abinda ke isawa a samu wani karfi sai an ka samu shi ilmu taqa to taqatul kibriti alkibiritu kamar wani abu ne mai kama da wato abin nan wanda ake cewa horar wuta horar wuta amma nan da an kace taqatul kibriti suna nufin ashana musa ashana ne ko wanda ake kunna wuta da ita to ita ake nufi tau yace wa ma mahquratun tudna wa tuqsa wa ma mahquratun menene abinda mahquratun abu ne abin kaskantawa daga alhaqiru ne ko ku bani labarin abinda mahquratun kaskantacce na an gane ko ba a dauke shi komai ba tudna ana kusanto da ita wa tuqsa kuma ana nisantar da ita ad-dunu wal iqsa kaga mahquratun duk wani abu wanda aka kaskantacce sifa ce tana iya shiga cikin wannan wurin shi yasa fassara wani lokaci dole sai an fassara maka shi yasa malaman zaure wani lokaci sai ka iska sifa kai baka san ko ta mita ba ka je ka fassara ba daidai ba domin sifa an shafe ta in gane ina fata an fahimci imrul qais ya ce wa far'in yughashshi al-matna aswad fahimi kaga far'in duk abin da an rishi ya shiga ciki amma da sai a ce maka gashi yake nufi sha'arin wanda adda wato furu da dama mun fahimci wannan shi yasa larabci shi kadai bai isa kai karatu ana kusanto da ita ana nisantar da ita wa ma min ha idza fakkarta buddu kuma ana nisantar da ita ana ana kusantar da ita amma kuma ma min ma min ha ba makawa idza fakkarta wato daga gare ta idza fakkarta idan ka tunani buddun ba makawa sai an yi aiki da ita abinda laraba suke cewa sharrul labudda minhu ko ba ka dan bari sharrul labudda minhu abu ne ya kama madoli ba yadda la kai le mal nécessaire in ji baturi ko ba haka nan bane lahara asani tana da kai biyu mushtabihani masu kama da juna jiddan kwarai wa kullum min hali akhihi diddu amma kowanne daga cikin dan uwansa kishiya ne ina fata an fince to ba mu sani ba ashana tana ko tana da kai biyu amma dai asalin kan ashana kafin a dora wannan dan kan duka iri ɗaya ne ko ba haka nan bane eh asalin kan duk guda ne wannan abin wanda an ka ɗora sama wanda ake bugauta da shi shine bambanta su ko kuma yana yiwa ya kasance ta daɗin akwai ashana da take da kai guda biyu tunda da da an buga guda ai da ya kama da wuta wancan ba a buƙatar abin nan ina fata an fice su ma suka ce a'a idan an ka kunna ɗaiɗin ya kama da wuta to sai zama to kishiyar ɗan uwan ko ba haka nan bane tun da gaba ɗaya shi wancan yanzu na da wuta wannan bai da wuta kaga sun zama toki shoyin juna ko ba karan bane haka sun kace to azabu ana azabtar da ita in huma khudiba in waɗannan abubuwan guda biyu an kai musu khidab lalle ko ba karan bane wai yana nufin in an ɗauki wannan sinadarin an kasa can da can ai an azabtar da ita tun da korewa za ta yi ko ba karan bane to wanga lalle ba a son shi wa tulga ana jefar da ita idha adima alkhidaba idan waɗannan itatuwan kawunan guda biyu da asali kenan in sun karasa wato lalle yana nufin wannan abin da ake sawa in an ka duba can babu can babu mi za ka yi da ita wala tu'addu an gane ko idha adima alkhidaba ko yace wala tu'addu ba a damuwa lokacin da babu kai in ka jefa ai sai ka watsar da ita ko eh shine me yasa can a karkashin sharha ku diba mun wajen wala tu'addu kinna akwai sharha ta wajen ku la la la la tahsib eh shine ba a lissafi kamar dai ko ya zamanto ba a lissafa ta ƴaƴanta ne suna nan ciki ana ɗiba ne sai in sun kai ƙarshe ko kuma ya zamanto wala tuhsabu ba amma damu da abin ba ina fata an fahimci ni eh wala tuhsabu ko ba a lissafa ta tunda ai lissafin ashana ai rashin aiki ne ko ko ko ba haka ba to thumma sannan ko tamakhata sai ya zabura an gane ko tamakhata eh tama takhammata ne yayi haka tabbas tam takhammata sai yayi hushi ya bata rai ya gince huska ko takhammutal qarni irin gince huskan nan na bajinin sa bajinin sa tunda shi ai bajinin sa ba a gane ko da ya shika ko ba da ya shika ba ko eh gashi nan dai daga kamata amma dai in yin kana gane cewa akwai bambanci ko ba haka nan bane wa an shada sai yayi waƙe mulkizan yana yin mai kacici kacici fi halabil karmi a cikin halab in an ce halab shine wato tatsa daga nan an kasanya ma madrasuna alhalib almahlubuna ko ba haka ba halabil karmi tatsar alkarmi shine wato inabi inab shi ake kira alkarm duk da yake zo cikin hadisi ai an hana a sanya mishi suna alkarm ko sai dai a kira shi inab hadisi ya hana an gane ko jam'in shi alkurum da larabci yace wa ma shay'un idza fasada tahawwala ghayyuhu rashada ku bani labarin wani abu idza fasada idan ya lalace idza fasada da sai an kawo aliful itlaq ku hattara tahawwala ghayyuhu sai ghayyuhu halaka shi tahawwala ta juya rashadan ta koma shiriya kun ga al'amari yayi a ce abu ya lalace kuma lokacin na yi kyau ko ba ka nan bane kaga abin ban mamaki ne diddiya ake kiran shi uslubi ne na alqur'ani ku yi hatta alladhi ja'ala lakum min ash-shajari akhdari nara kaga ai ce danyi ba nan da kamata fi wuta ba yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy ko ba ka nan bane qulna ya naru kuni barda cikin wuta an samu AC diddiya ake kiran shi don a nuna maka ijazu da kudura na Allah ya ce to wa in huwa raqa awsafan athara sharra haythu bada wa in huwa in shi wannan abin raqa awsafan ya samu sifofi ma'ana ya burgi da sifofin da yake dauke da su raqa ya ruku shi ne abin da yake burgewa ya ce to athara sharra sai ya motsar da sharri yuthiru athara yuthiru motsar da abu ko juya shi wa atharul arda wa amaruha akthar mimma amaruha ko baka ba sai an ce hadha al-amru yuthiru ishkalat kathira aw yushiru wato yuthiru as'ilatan kathira athara ash-sharra zai motsar da sharri haythu bada don inda ya bayyana bada yabdu buduwan zahara thumma bada lahum min ba'di ma ra'u al-ayat la yasjununahu hatta hin zakiyul irqi mai tsarki na zakiyun nan ba da ba da zalum bane zakiyun da zalum mai kaifin basira zakiyun kuma mai zayun mai tsarki ne daga azzakatu ne zakiyul irqi mai asalin wato mai kyawun asali ne wa waliduhu ko amma wa zakiyul irqi waliduhu baban shi mai asalin tsarki ne walakin bi isma walada sai dai tirda abin da ya haifa tunda inabi ai abu ne mai kyau ko amma kuma yanka ta tsashe ko magiya shikenan sha'ir yace idza ftakharta bi aba'in lahum sharafun قلنا صدقت ولكن بئس ما ولد ko ba haka ba duk da abin da suka haifa shi yasa duk abin da ya bata kasashen Afirka da kasashen Laraba da kasashen musulmi waggaci duk abin da ya hana addini ya ci gaba da duk kasashen Afirka su ci gaba da kasashen Larabawa da kasashen musulmi wannan ne dole wani ya rika matsayi kaza sai dan shi ya rika matsayi kaza ko na addini ko na gwamnati ba yadda za ya ci gaba shi kuma wancan din da ya tafi baban shi bai rika wannan matsayi ba duk abin da yake mai da mabaki a yi amfani da waɗanda Allah ya babaiwa sai a ci gaba amma kawai ka zo kai dan karika wuri ka ce sai dan karika to daga ka samu wannan kai kuma to kai kuma babanka bai rika wannan wuri ba wannan bai barin mu ci gaba mai bai wanda zai amfani dubban mutane sai a hana shi aiki saboda shi ba dan wane bane ya zai Afirka ta ci gaba kullum ba muke ko a addini ko ko ko abin ga duk abin da ya hana mu ci gaba kenan babban musiba kenan ina fata an fahimci dole sai mun jayi wannan in ɗanka ya cancanta ba laifi ai cancanta ce kai ma ta kawo ka amma sai ka iske ana cewa a'a dole wani in ya rika matsayi kaza sai dan shi ya rika matsayi kaza in wani ya rika matsayi sai abubuwan duk sun ka cakuri saboda kenan kana son ka maida abin naka ne da na gidanku da na yankinku ba na al'umma bane mun fahimta ko sannan kuma ya za a yi kai ɗanka bai iya karatu ba shi bai iya zama a majalisin kai ba da karatu kuma a ce ɗaliban da ka karanta shekara talatin ko arba'in su su yi masa biyayya cikin mi za su yi biyayya tambada Allah ya kyauta thumma sannan shi thumma i'tadada ko thumma i'tadada in ka tsaya thumma sannan shi i'tadada asad tasya sai ya rataya daga al'adud ne damci damce kuma daga nan sai ya samo ma'ana ta taimako ma ashhadtuhum khalqa as-samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidhal mudillina aduda masu taimako saboda damce wuri ne mai karfi yana taimaka ma dan adam mun fahimci wannan eh ita dole kinan sai ya rataya asat tasyari sandan nan ta balaguro at-tasyar yawan tafiya daga sara yasiru ne wa anshada sai waƙe mulkizan yana mai yin kacici kacici fi tsayyar a tsayyar shi ne asirin abin a tsayyar shi ne abin da ke tashi sama yana fira amma da abin da ake nufi shi ne ma'aunin zinari ma'aunin zinari shi ne ake nufi da a tsayyar a nan a tsarraru kuma da larabci shi ne mai yankan aljihu a tsarraru ka koma cikin mukama ta alhamazani ba wagga mukama ba ya kawo nau'i na barawo sun hin barawo saba'in kai wannan shi ma wallahi tashi hankali na duk da ke hadidi dai ta hadidi ta fi tashi amma wallahi shi ba ba wasa bane muqamatul hamadani ai shasa in wannan Allah ya kaddara muka kare ta yanzu biyu din zamu dawo da su gaba ɗaya ɗaya da ta hamadani da ta hadidi eh in Allah ya so biyu din zamu hada da izinin Allah eh in Allah ya ba mu iko eh mun hisson abubuwan na ayi su daga sai na'am Allahu akbar yace to wazi shatin shiƙuhu ma'ilun wa ma'abahu bihi ma'aƙilu wadifai shatin akwai mai yawan makarkata da karkarniya da yawan zuwa da dawowa bai tsayawa a wuri ɗaya ko ba ka bari mai yawan kai da kawo ina fata an finci ni shi ake da zitsai sha shiƙuhu ma'ilun shiƙuhu ɓangaren shi rabi kenan ma'ilun ya karkace daga mala ya milu ne mun fahimci wannan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum yana da mata ko eh biyu ko fiye da biyu ko tun da ne daga biyu na mai kyau harawa ta zo ka karkata zuwa ga waccan zai zo mi ma'in kaga hariri babban malami ne fa cikin hadisai sai ka ji shi cikin ayoyi ka ji shi cikin shari'a ka ji shi fiqh ka ji shi nahwu ka ji shi na fata mu ci amma nan ba irin waccan ba ko ce irin karkata ba ce fala tamilu kullal mayl fatadharuha kal mu'allaqa kuma in dai mata na za su yi hisabi ai duk namiji sai shiga wata jihar ba in dai ba ba mai ta bura ba ko ba haka nan bane ai hattara a aran ba aran ba guda gari ka ko san tashi hankali a wira ta mace ko maka ka bada sallah in ka mata kishiya kare ka ta kare yasa wasu cikin udaba sun kace ayi biyu wasu udaba sun kace a tsaya ga daya wani sha'ir ya ce ta zawashtu thnataini li farti jahli kadiba cikin hisnul rasil fi ilmi tasrif a wadansu bai tuka da aka kawo karshen shi ba cikin hisnul rasil alfiya ce ta ilmi sarf ta abdullah ibn fodiyo karin shekhu uthman ibn fodiyo rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin amma akwai inda an kai wasu yan ziyadat an ka karo wadansu bai tuka to nan an ka kawo wani sha'ir da ya mata biyu ya ji ba dadi yace tazawwajtu thnataini li farti jahli laqad haza al bila zawju thnataini فقلت أعيش بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين فجاء الحال أكسى الحال دوما عذاب دائما ببليتي رضا هذه يهيج سخط هذه ولا أخلو من إحدى السخطتين لهذه ليلة ولتلك أخرى لقد حاذ البلا زوج اثنتين إذا ما شئت أن تحيا سعيدا وبالخيرات مملو اليدين فإش عذبا فإن لم تستطعه فواحدة لتكفى العسكري kawa haka ba adibu ne kowa ne kowa duk yadda ka ji mutum ya yabi abu ko ya kyamace shi kan ka soke shi wani ya kyautata ma wani kuma ya zalunci wani wanda ya ce ya kyautata mai mutumin kirki na yana da gaskiya wanda an ka zalunta kuma shi ma yana da gaskiya ko ba ka bane to shi sha'ir shi yasa kuke ganin ash'ar da amsal wani lokacin suna cin karo da juna a'a saboda wani in yayi wani abu ya dace sai ya yabe shi wani ce shi wannan abin bai dace ba sai ya zage shi to wanga shi mai kun ji dai inda da abu ya cikin badina da tsara su shi ko wani adibi ya ce a'a wadansu sun kace sai an kara yace atani bin nasaihi ba'd nasi wa qalu li anta miqdamun siyasi أترضى أن تعيش وأنت شهم ma'amra'atin tuqasi ma tuqasi idza hadat fa anta tahidu ma'aha wa in nafasat fa anta akhun nifas to ka zama mata guda in ta yi haila kai wallahi ka shiga haila sai dai in zina da kai ka kauci ko ka arami sabuni da katanga Allah ya kyauta kuma yanzu turawa suna son ka a yi auren a nuna ma mata kawai yanzu su yi dogon karatunsu su yi aikin su na gwamnati amma su rinka amfani da juna tunda namiji yana da ɗaukar kai ya sa rashin auren nan bala'in da zai haifar sosan kasashen musulmi wallahi ba dan kaɗan bane ai hatta kuma iyayen da suke cewa ba a aure ke kina da ɗiya mace tara ki ce ba a miki kishiya to ke ku kina so ka ɗiyan ki aka gidan waɗansu su zama to kishiyoyin waɗansu gidan su ba mutane bane ko Allah ya kyauta duk wanda ga son wallahi kasashen musulmi ga mai ƴaƴanmu gaskiya wallahi su yi hankuri da ta'addud zuwa gaba ba yadda za a yi mace ta zama ita kare ko an ki ko an so duk wanda bata sa kanta ba za ta iya samun kishiya wallahi zuwa gaba duk sakin su za a yi saboda namiji da ya ce zai karo kinka ce a'a sun yi yawa fa ai hakuri haka Allah ya kaddara duniya mun zo ne zuwa wani lokaci mu wuce wanda kuma bai yarda ba ban ce dole na ba ga hili ga mai doki amin ya ce to wa ma'abahu bihi ma'aƙilun ba wanda ya aibanta shi da wannan aibin nashi kenan mai hankali tare da cewa ya karkace amma babu wanda mai hankalin da taba cewa ya abin nan ba daidai bane ka kuka duk abin da ya karkace sai a ce ni sai a ce ba daidai ba shike ba ko ba haka nan bane yura abadan fawqa illiyatin yura shi wannan zidan shifin kinnan ana ganin shi abadan har abada fawqa illiyatin an gane ko to an ka ce illiya kamar yana nuna ɗaukaka ina fata an fince ni waɗansu suka ce abinda ake nufi da illiya tafin hannu galibi kenan da tafin hannu ake ɗauko shi saboda abu ne mai muhimmanci ina fata an fince ni wasu kuma suka ce a shi ma'aunin zinari akwai wani allo ko wani dan benci wanda ake aza shi shi a illiya kullum anan ake ganin shi ko ba haka nan bane yace kama ya'tali al-maliku al-adil kama yadda sarki al-adil mai adili ya'tali yake daukaka dama duk abin ka adalci shi ke saka daukaka ko jahili kake in kana adalci wallahi sai Allah daukaka ka ko mallami kake kana da ilimin baka adalci wallahi Allah ba zai daukaka ka ba tilka ad-darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada Allah ka ba mu adalci malamai sun kace al-adlu qiymatun mutlaqa shi yasa har kafiri Allah ce ai masa adalci waɗanda suka fi kowa adawa da Allah duniya Allah ce la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku ko ba su bane amma in Allah na wayar kan yahuda sai ce a'a laysu sawa'a min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana allahi hum yasjudun yace minhum ummatun muqtasida wa min ahli alkitabi man in ta'amanu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'amanu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima kai har kafiri ba wanda ba ma musulmin ba yahudi ba in an cuce shi Allah bai yarda tun daga sama ta bakwai Allah sabko ayoyi don ya kare ba yahudi wanda ba musulmi ba inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nas bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima wastaghfirillah inna Allah kana ghafurar rahima wa la tujadil 'anil ladina yahtanuna anfusahum inna Allah la yuhibbu man kana khawanan ba yahudi kafiri a dora mishi sata Allah da kanshi tare da cewa ashaddan nasi adamatan lil ladina amanu yahuda ya sabkar da ayoyi min fawqi sab'i samawati yayi itabi ga khairu khalqillahi ajma'in sannan ka to kana hayaniya to wanga yahudawa wal ladina ni ashraku ko ba kana bane والذين اشركوا دون سوكاي شركا الله يجي ولا يجرمنكم شنعان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا ولا يجرمنكم شنعان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى dan abin da ya sarkoki mu ba su tafi adalci ne babu ba a ce mutum zai yin adalci 100 bisa 100 ba ka kwatanta sai abubuwa su tafi in ka ga mutane na yarda da al'amarin ka an ga kana kwatanta gaskiya babu mai yin gaskiya 100 bisa 100 wallahi ba shi yiwa amma dai ka kwatanta mun fahimci wannan Allah ya kyauta cikin muqaddima da muka karanta ta azwa urban bishin kifi yace Balqis ya ce magana wanda ya faɗe ta koda kafiri ne ya ce lam ya kun kufur ha mani'an bai zaman to kafirci bai zaman to Allah ya ke yarda da maganar ta ba innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun to nan wasu suka ce wa kadhalika yaf'alun alwawu wawul atfi kalamuha wasu suka ce a wawul istifna wato wawul istinaf ce Allah ne da kanshi gaskata ce wa kadhalika yaf'alun kuma wannan lokacin kafira ce kai sai ka taho kawai in ka diba in kana son mutum duk abin da ya hudu ce gaskiya na in ba ka son mutum dama kana da Allah as-sawabiq yani al-ahkamus sabiqa da haka za mu ci gaba ko cikin al'amuran wallah ba za mu ci gaba shedan da ya sata gidan Abu Huraira so ɗaya so biyu so uku yace mami karshe da yace in ka karanta ayatul kursi zaka samu tsari yace mami sadaqaka wa huwa kadhu sadaqaka ka bambanta bainal fi'li wal ism al ism yadullu ala thubut al fi'l yadullu ala al hadath sadaqaka yayi maka gaskiya anan wa huwa kadhubun amma shi makaryaci na ashe makaryaci ma yana iya gaskiya kenan mai gaskiya kuma na iya ƙarya to sai a auna a percentage mutum ya yi ƙarya biyu ya yi gaskiya 98 ya zan mi mai gaskiya tun da bai yiwuwa sai an ɗanyi dubara wani lokaci to kana da kuɗi mutum zai kwace ya ce mina na aga hannu ka ce mai kuɗi na lahiya ka ji wani bashi na cewa kakkai min magana yan sanda a shi dan sanda na sai ce kai ya yan sanda suke magana ce in sun kai magana suna cika alƙawari cikin kowane yanki kowace ƙasa kowace al'umma kowane mi kabila kowane yare ana samun nagari ana samun da ba nagari wai muka mu adalci in ba haka ba abubuwan ba za su yi ba Allah ya kyauta ko misallai ne ga sunan dai a ƙareku kakkaban abin ana tiya da kai haka haka ya ce tattasawa ladaihi alhasa wan nudaru tasawa sun daidaita ladaihi gare shi alhasa duwatsu kenan ko mu ce tsakkuwa ƴaƴan tsakkuwa wan nudaru da kuma an nudar zinari abu mai haske dama zinari ai haske haske yake ko an nadir shine abin da yake kyalkyalliya yana cikin ni'ima wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira an gane ko an nudar abun da yake mai kyalkyalliya an gane ko nadratan na'im ga mawsuwatun nadratan na'im mata da'awa ɗalibi ilimi ya same ta rinka samun maudu yana ƙarawa da abinda Allah ba shi to kaga ko da duwatsu da zinari suna zama tuwa ɗai amma shi a wajen su ɗai ne ya ce wa ma ya stawi alhaƙo wal batil ko ba nan bane da gaskiya da ƙarya ba za su haɗu ba kaga da duki da zinariya ba za su yi ba to kaga yanzu in an tashi buga ka sai a ce maka da kilon kaɗa da kilon ƙasa wani ne fai nauyi wanne ne fi nauyi arama da kilon kaɗa alarama da kilon ƙasa wani na nauyi duk kilo kilo ne adadin za a auna ba ne ba ne ba sai abu kaka to shi wannan ma'aunin in an aza mai kilo ɗaya na zinari zai nuna kilo ɗaya ne na zinari in an nuna mai an aza mai kilo ɗaya na duwatsu zai nuna maka kilo ɗaya ne na duwatsu zai daidaita shi ne ta sawa ladaihin hasawar nubawu ko ba haka ba to da yawa daga cikin ɗaliban ilimi karatu suke yi amma ba sa fahimta shi karatu ba wai ka karanta lafazi ɗaya ka kare ba nan da matsala ta taso ya za ka kare kanka amma kawai ka ta ɗauka shi yasa ulumul ala dole sai da su shi yasa ulumul ala kamar bincike ne kana hankalta ma matsala in ta taso wanda bai karanta ulumul ala ko bai taɓa karanta mas'ala ba da ta taso sai kaga ulumul malaka ake kiran su amma in babu ulumul ala kullum ba jabin da anka fasara ba shi kadai ka sani wa ajabu awsafihi in nazarta mafi ban mamakin sifofinsa in nazarta in ka kalle shi kama yanzuru al-kayyisul fadil ko kamar yadda al-kayyisu ko ba haka ba mai kaifin hankali alkayisu man dana nafsa ko alfadilu mai daraja taradil khusuma bihi hakiman tare da cewa ya yarda da cewa da duwatsu da zinariya duk ɗaya ne amma taradil khusuma bihi hakiman masu jayayya sun yarda da mutum mai musu hukunci ko wa qad arafu annahu ma'ilun kuma sun san cewa kuma karkatacce na saboda bi suka yarda da shi saboda in an zo da an auna aka ɗora zinariya ai daidaita zai yi tare da karkatar shi amma kuma yana yin adalci mun fahimta yace qalat mai bada riwaya yace fa zallatil afkaru tahimu fi awdiyatil awha fa zallat sai ta waye gari al afkaru tuntuni inji malaman zauri tunanin mutane tahimu tana gangaruwa asalin ha mai himu daga al huyamu ne rere wanda a saman wani in iska buge shi kawai sai shi da kanshi yana zubowa to tahimu tana gangara fi audiyatil auham a cikin ruwafi ruwafi an gane ko na al auham wato kamar kace zato shine wahab ko ba karan bane wannan kuma istinbat ne daga alqur'ani ne والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون watajulu jawalan almustaham watajulu tana kai da kawo jawalan irin kai da kawo nan almustaham mutumin da yake jin kishirwa shine ce alhaim an gane ko mutumin da yake jin kishirwa mai jin kishirwa ko yana tafi da ruwa ila an qala al-amad har sai lokacin da lokaci yayi tsawo al-amad wani lokacin tana nufin al-waqtu al-amad wani lokacin tana nufin al-makan يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا نمبر لوكا تيتا كم هيبا بجري على رمى وحصحص الكمد الكمد داموا وحصحص تتبتا الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين الكمد بكين تيكي kaji abul baqa'ir randi a ƙarshen kasidarsa da ya tari sa'ul athar al-islamiyya fi andalus yace li mithli hadha yadhubu al-qalbu min kamadin in kana fil qalbi islamun wa iman ko ba haka ba falamma ra'ahu lokacin da abu zaid ya gansu ko yazni duna ko suna buga kissu daga azanduna yazni duna su buga duci fas fas fas fas wala sana amma babu haske ko ba haka da bane wuta ba ta tashi ba ana ta bugawa abin ya kiya ina ba san fahimci in an ce asana babu alif ko ba ka ba ya kuma haske in an ce asana'u ya kuma mi ba yabo ba wancan asana'u da sa'un na kakace yabo ina ganin ɗaukaka ne in ban manta ba da siyun asana'u shi ne ce kadiba cikin maqsura ta ibnu durayd ka karanta yadda ake kamin da kaza da kaza al-maqsur wal mamdud wa yaqfu wa yaqduna an-nahara bil muna suna qari irin su qazanan kamar a ce ka shude lokaci ne qadaitul waqt bil muna cikin guri suna dai ma ba su samu ba an yi ba a gane inda za a ba buri ne qala ya qaumi sai yace ila matanduruna shin wai mi kuke kallo wa hatta ma tunzaruna kuma har zuwa ina ne tunzaruna an ka jinkirta muku gashi ni ya kare mi kuke jira mi kuke kallo har yanzu ku kawo ba kuma mi kuke wato ana mi kuke kallo har yanzu ina jiran ku wa hatta ma tunzaruna kuma har kowane lokaci ne kuke son in yi muku wato jinkiri ma istifhamiya in haruffa sun ka shiga gare ta ruful jar ko ba haka ba sai a kashe alif kinta don a bambanta ta da ma wadda ba ita ba amma ya tasa'alun asalin shi amma ya tasa'aluna falyanzur al-insanu mimma khuliq khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib falyanzur al-insanu mimma khuliq mimma khuliq baka ta mimma khuliqa mimma istifhamiyya ce ahmad shauqi da ya qasida ta zargin larabci mi ilama al-khulfu bainakum ilama wa hadhihi ad-dajjatu al-kubra alama ai alama ne to tambaya ce sai a shafe wannan وفي مه إن جئنا والشاطبي ومن مه ثم عن مه لمه بمه كو بخلف عن البزي ودفع مجهلا شي بزي إن وانا إن دي تياسي شكاو هاو السكتي كو باكنا بني سورا كم باس كاو هاو السكتي مو بهم شوانا كنا نتنبيا ني أسلين شي حتى ما سيانك تي حتى ما إلى ما أي إلى ما كو باكنا بني أنك شافيتا لما أي أسلين شي لماني لما تقول ذلك ذلك الكلام بو بو بو بو ألم يعني لكم استخراج الخبي شم بي لوكتي بي مكبا يعني الأوان يقول ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله استخراج الخبي كبتو أبن دا يبوي خبا يخبوشين أبن دا يبوي كو الخبيات أو استسلام الغبي كو كو ميكا ويا إذن ميكا ويا ننمي نواوا tunda ba yadda za a yi sai an baida abin nan na algabi na nufin jahili tunda dole na in baka in ma baka mutunta mallamai ran da rikici ya taso sai ka mutunta mallamai da kaga da kaga mai dan mai kuɗi na rena malamai to ban shi bai mutu ba in za a rabon gado zai ta girman mallamai a daina ba a bashi ga mutum na girman kai na ta mallaman da ba komi ba sai su yi bala'i da shi da mata shi karhi ɗaya da dare sai shi kuka ba mallan mallan fa mun yi rikici da mata ta kana za a yi a kai ka saboda za ka yi ba ka ta arbuwa ta kaba kuyi ta yi bada ina fata an fahimta ba a ce malamai su yi girman kai ba an gane ko wani bi jahilci ne ke sawa mutane suna ɗaukar kansu wani abu har da malami suka ce lokacin yana da girman kai shi ma wannan jahilci ne baka ishi kanka ba kai kanka komi karatunka ko ba ka nan bane ya kamata kulluwa ya zama mutawadhi sai rayuwa ta yi sauki shi yasa duk mai girman kai ba wanda da rayuwa da shi sai wanda ya zama maduri ba mai rayuwa ta Allah ya jauka wa qalu lahu sun kace tallahi laqad a'wasta lalle hakika ka gajiyas ko ba haka ba ka gajiyas tallahi ai daga cikin huruful qasam ne ko akwai wallahi akwai billahi akwai tallahi cikin suratu yusuf duk tallahi na babu inda sun kace billahi ko wallahi ka koma ka diba cikin littafin tafsiri menene hikima na haka laqad awasta haqiqa ka gajiyar asalin al-awis shine as-sa'ab mushkilatun awisa so ba ko haka ne yaran mu ina fatan fiji abinda ba a fahimtar sa wa nasabta sharaka faƙanasta nasabta ka kafa asharaka tarku shine asharak faƙanasta kuma ka abin nan farauci alƙannas ko ba haka ba mai farauta duk da ke suna amfani da shi manya-manyan sojojin da waɗanda in sun halba da wuya su rasa tirar delete sniper su ake kira alƙannas saboda ya iya halbi kwarai ba alƙalisu ba ƙannas kenan wanda da wuya ya halba ya rasa fata hakkam kai fashita kai hukunci irin yadda ka so kai fashi ita na sai aka ce kai fashita domin akwai takhfifi cikin larabci ko ba ka bari ko wa huzil gunma ko wa huzil gunma ko wasita na'am to huzi kuma ba su ce mai khutba zayuta ko ba zayuta ba to ya an kai haka ba mu amsa ta ce ku ba mu amsa ya kamata ce khuz sai ka ce khuz damuwa to yanzu an damu da gani ba huzu na wancan tabihu dibo akwai wani fi'ili da larabci sunan shi haza ya huzu ya taro abu kuna jina shi yasa makarantun yan shi'a sunan su mi alhauzatul ilmiya almakanu alladhi yudhummu kathiran minan nas to haza ya huzu hatta cikin fiqh sai kaje ba ai hauzi ba an yi ciniki ba ai hauzi ba in ba ai hauzi ba babu ciniki kuna fahimta ta shine taro abu to haza ya huzu an gane ko ya taro abu huz ka tare abu gare ka kamar yadda kace qala yaqulu sai kace mi qul to yanzu wa in sakina niltaqa ya faksir ma sabaq wa in yakul linan fa hafuhu ahq huz da zayun sukuni lamun tana da sukuni galibi kuma kasara za a yi sai an kace huzil gunma ka taro ganima tare da kai mun gane tau wasita da kuma asit suna ma'ana daraja asalin asiti an ce wani za a asitu hu ma'ana sunan shi ya yadu fafarada sai ya farlanta shi abu zai da an kulli an kullin daga kowanne daga cinsu an kulli mu'amman ga kowanne mu'amman abinda ya makamtas abinda ya makamtas daga al'amali kenan dukkan wato matsala wadda ba su fahimta ba wadda ta makamtar da su ba sa gani fardan yayyanka mata wani abu asalin farada ai qata'a ne shi yasa an kace al-furud cikin ilimin gado الشيء المفروض الذي قطعه الله سبحانه وتعالى لأصحاب الفروض واستخلصه منهم كو نظن كو واستخلصه يزعامك wannan rabon minhum daga gare su nazan hannu da hannu ko ba ka nan bane shine nazan haka ki rubuce ya ki rubuce nazan ne ko eh naddan yawwa asalin nadda shine ka dauki abu ka ka dan mutum to naddan an ba shi hannu da hannu abu zai da bai da rashin fassara sai an ba da kuɗi ko ba ka dan bane eh donan donan sun mafata al'amfala sannan ya bude kulli wato kulli za a cewa kulli ko ko ya bude wato abinda an ka kulli alkuflu shi ne mi abinda an ka kulli ba wa kanan bane akfala shari'a sha'ir ya ce wani mutum mai yawan alkawali amma bai cikawa lisanuka ajina minan nahli mau'idan wa kaffuka bil ma'rufi adhiq min alqufl lisanuka halishin shi yace ajina minan nahli mau'idan ya hizzuma da lokacin da ke maka alƙawari wa kaffuka bil ma'rufi amma tafin hannun shi game da bada abin kauta abu ya kunci shi an mafi kunci min alƙufuli daga kwaɗo wanda ake sawa amma da kwaf ko kwaɗo na mu ce kwaɗo wanda ake rikewa da shi in ya bada din sai ya danci mukfal ko ba haka ba sun mafata al'akfala wa wasamal al'akfala ko ba haka ba wa wasa ba sai al'akfal wahiyar damar da sun kaci mi lasi mata biha wa wasa al'akfal ya sanya alama ga dabbar da ba ta da alama asirin al'akfal dabba ce da ba ta da alama an gane ko? kunga dabbobi wani lokacin sai an yi musu alama ake gane da nawa da nawa ne ko ba ka bane asalin al-ghuflu shine abin da yake wato kamar abin da an ko a ce an rabka da gare shi ko kuma al-ghuflu abin da yake yana nan ba a iya bambanta shi da wani ina fata an fahimci wa hawala al-ijfala ko sai Abu Zaid ya so ya gaugawa shine ajfala fa atalaqa bihi ko mid midratul qaumi ne ko eh midratul qaumi ko fa atalaqa bihi midrahul qaum eh midrahul qaum yawa midrahul qaum shugaba shi an midrahu sai ya rata yi gare shi inji malaman zori ko ya rike shi wa qala lahu yace la lubsata ba'da al-yawm babu lubsa lubsa na kamar rikitarwa ba yadda da kai ka boyi shi ne abinda ya rikitar da kai ayya bace ma ko fastansib qabla al-intilaq to ka danganta muna kanka ka bayyana muna nasabak ka qabla al-intilaq kafin ka sa kai ka wali ko wa habha mut'at al-talaq ka dauki wannan habha kenan ka dauki wannan mut'at al-talaq kamar ita an mut'at al-talaqi in mutum sake mace an ce mata mutu'a ko ya ba ta dan wani abu ba waccan mutu'a na auren mutu'a ba na in shi'a ba kuma mutu'a ba waccan ta aikin hajji sai kai hatta da an ce babu yin ana zancen mutu'a wacce mutu'a ake zance ta hajji ko ko ta in mutun ya sake mace ko ko wancan auren mutu'a wanda an shafe shi in shi'a sai su buga ka su ce macin sahih bukhari ya babu mutu'a ya azo shi cikin hajji na sun ka jiho haka kai kana can baka maganin dan ka sama ya ce to fa atraqa sai soke kai hatta qulna muribun har mun ka ce yana shakka ne kun san dan fuwan nan bai so a gane asalinsa ko ba ka dan bane shi yasa ɗalibi idin bai so a san malaman da suka karanta shi wani lokaci saboda bai yi karatun kwarai ba wani lokacin kuma ya yi karatu amma saboda yana ganin ya gawarta bai san a san malaman shi wannan asara ce Allah kai muna sani sun ma an shada sai abu zai da ya waƙe wa damɓa mujibun hawaye suna karɓa mishi ya ce sarudu matla'u shamsi saruju shi yasa ake kira shi abu zai da saruji saruji wato yankin saruji matla'u shamsi nan ne rana ta fito kenan ma'ana na aka haife ni wa rabu lahwi rabu shine wuri bagire na lahwi inda ni yi shagala wa unsi kuma nan ne nake samun natsuwa lakin hurimtu na'imi biha an haramta min na'imtuwa in na'imtu da wannan wurin wa ladzata nafsi da jin dadi ko ba ka ba wa atattu anha iqtiraban i'tattu daga iwad ne nim wato musanya bi anha daga gareta ko an ka musanya min da ita iqtiraban yawan bakunta a marar yaumi ko wa amsi ko ko ba kanan bane eh a marar a ikhtiraban a marar yaumi bakunta wadda ta wato ɗatatar da kai umar daga ɗaci ne ta sanya yi na yi ɗaci wa amsa mali ko wa amsa sai ni wayi gari eh mm. Mm. eh me ya kawo yaumi wa, wa umsi al'umsiya marici jam'i ne na umsiya ko umsi al'ums kenan yini tun da yaumi yini na umsi kuma kamar dare na an gani ko daga almasa'u ne mali makarrun banda wurin tabbata bi ardin a wata ƙasa wala qararun banda matabbata li an siga raquwata ans da ainun da raquma yawman bi najdin wata rana shi na najdu duk wurin da adda tudu ana kiran shi najdu ko kuma najdu can biladu najdu saudiya saboda wannan wurin akwai manyan manyan duwatsu da kuma sahara tudun rere kenan wa yawman bi shami wata rana kuma shi na sham kenan nan sai a dauki najdu irin waccan taujin saudiya udhi wa umsi udhi ina waye safiya wa umsi ina mareta uzji zamana uzji ina gaggaba ina korar zamani muna tahiya tare na sa shi gaba ko ba ka dan bani alam tar anna allaha yuzji sahaba gaggaba abu in ji malaman zauri uzji zamana bi qutin ko ina gaggaba zamani ma'ana ina tafiya tare da zamani bi qutin da abinci munakhasin wanda yake wato an gurbatar da shi udhi wa umsi an riga an kare da shi ina waye safiya ina maraita uzhiz zamana ina gaggaba zamani bi qutin da abinci munakhasin wanda an gurbatar da shi asali at-tanghis shine abinda anka anka cudanya da wani abu kana cikin farin ciki kawai sai ka ji wani abu ya zo maka haka duniya take mus mustakhassin ko abinda yake wanda kaskantacce ba dauke shi komai ba ina fata an fahimce wala abitu wa indi falsun barra ban wala abitu bana waye gari ko wa indi tare da ni akwai falsun ko da fucika ko mu ce kwandala in dodon su ko ba karan bane ban da kodala eh fals jam'in shi aflasun wa furus ko ba haka ba al furus tughayyiru an nufus injil arabawa ana mako ka dawa amma wasu ka ce a da alfulusu da almulku da al'ilmu la tughayyiru nufus wa inda ma tudhiru at-taba'i al-makhfiyya suna bayyana dabi'o'in mutum ne waɗanda can da bai iya bayyana su saboda bai da hali bai da mulki bai da ƙarfi to amma yanzu ya samu ƙarfin ilimi ƙarfin mulki ƙarfin kuɗi shi yasa zai bayyana waɗannan dabi'o'i mun fahimta shi yasa mai kuɗi wanda bai da girman kai ko ya kuɗin bai girman kai da kudin da suke canza shi da ya kamata a ce mi ya canza amma talaka na bai da kudi amma ba a gane da girman kai ba saboda in yi girman kai halaka zai sai biye ne yanzu da ya samu kudi sai juyi Allah kai munin sari eh to wani dai ya ce shi da larjan da pepali voner eh sakon 3b suna kawo tasu gudunmuwa ke to amma duk da haka nan mallam in babu imani halaka na don karu na hukudin nan halaka shi sun kai Allah dai ya kyauta wa mammi wa malli bi falsin ko yace wa abitu wala abitu wa indi falsun yace ai ko mm falsun wa malli bi fals an gane ko na'am wa malli wa nake da shi ko bi falsin ne ko wa malli bi falsin kenan kenan wa nake da shi wanda zai bada wannan falsikin wa nake da shi babu in ka ce wa malli bi kaza ma'ana wa nake da shi wanda zai bani kaza na fata fahimci kaji sha'ir ya ce uridu wa ma asa tujdi uridu alaman laisa yamliku ma uridu uridu ce ina so wa ma asa tujdi uridu to kuma yana yiwa me amfanin tana yiwa to uridu ta yi amfani tujdi ya za ta yi amfani alaman laisa ya mulku ma uridu ga wanda bai mallaki abin da yake so ba to kawai na ce uridu ai ba ta da wani amfani ko ba ka nan bane wanga professor ustadu dr mas'ud jabran shirke jin ya karantar da mu a libya yana karanta irin wannan baiti gare shi da ji wannan baiti baki ne kun san libya suna da bakaki ko amma sai da ya riga mashi ma'al lughar libi in yana abu ya sai ka aza lokacin barkana na zubar da ruwa har da laraba suna respecting din shi waɗanda su larabawan ne farali baki ne in ka gane shi dr mas'ud jabran dr mas'ud jabran ustaz dr mas'ud jabran ya karanta da mu wa man ya'ish mithla aishi duk wanda ya rayu irin rayuwa ta ba alhayata bi baksin zai sayar da rayuwa da dan abu kadan wanda bai da daraja wa sharahu bi thamanin baksin darahim ma'dulatin wala tabkhasu an-nasa ashya'ahu thumma hu thumma innahu sannan shimi ikhtabana ko menene can اختبنا خلاصة النض اختبنا كنا يتترى سيد دوري خلاصة النض تاتتشن النض زيناريا كنا كيوتر da an ka bashi ya daure kullun kudi da kyau wa nadara dariban fil ard nadara ko ba kai rubuta ba ba ana sai sa kai نظر ندورا خرج وضرب رأسه فأنظره أي أسقطه كو ضاربا في الأرض معناه سيسوك كي يقامت فيها فناشدناه أن يعود sai mun kai mishi magiya mun ka roke shi mun ka ce dawo dawo ko ba haka ba wa asnaina lahu alwuda mun ka daukaka mishi asna daga nan nici muku asna'u din nan mun ka daukaka mai alwuda alqawla ma'ana muka kara mishi muka ce zamu kara ma fala wa abika ma raja'a wannan kamar abu ne kace na rinzi ko ba karan bane ma raja'a abu zaidin bai dawo ba wala targhib lahu naja'a sannan kuma kwadai ta suwa na cewa za a bashi za a bashi za a bashi lahu gare shi naja'a bai yi amfani ba ya an ce a she'un naji kuwa an nafi'a ga ka zo ka iske naji ka ce nafi'a ake nufi a an naji shi ma akwai shi an nafi'u don uwa musulmi mu kama wannan ta kai karshe insha Allah sai bayan sallah sai mu dawo mu karasa littafi guda biyu da muka yi bayani daga nan mu yi addu'a kuma sai kuma yan Allah ya kaddara akwai rayuwa abinda muka faɗa ya zama to Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wataala ga farka mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته